الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bayan haka yau muna ranar alhamis sha hudu ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1444 za mu ci gaba da karatu na fiƙihu a cikin littafin nazmu muqaddimati bin rushidin wanda wannan darasi shine na hudu a darasi na uku mun tsaya ƙarshen babi mai magana akan sunnonin alwala yau kuma za mu tashi sabon babi mai bi masa shine fada'ilul wudu'i wato babi mai magana akan musahabban alwala Malam ya ce, Fasulun walil wudu iƙul fada'ilu, arba'atun wa mithluha ya sa'ilu, faba'da bismillahi fil bidaya, istashibi zikira ilan nihaya, waj'al wi'a alma'i an yaminik, وجنب الوضوء عن خلائك وقلل الماء وخلل اليدين وخلل الرجلين أيضا مثل ذين وفي السواك خصلة جليلة لكنهم عدوه في الفضيلة في فعله قالوا رضاء الله ومذهب روائح الأفواه وقيل في تخليل شعر اللحية فرض وقيل الأكس يا ذا الفتنة تو malam ya ce fada'ilul wudu wannan babi yana ɗauke da musabban alwala fada'il za mu ga cewa jam'u fadilatin yanci fadila shine musahabbi a ma'anarsa ko ta'arifinsa a wurin malamai suna cewa shi ne duk abin da yake aikata shi akwai lada barinsa kuma ba zargi ba zunubi ai kullu fi'lin lahu fadlun wa fihi ajrun min ghairi an yastahiqqa zamma bi tarkihi wala ta'thim duk wani aiki wanda a cikin yinsa akwai falala akwai lada sa'annan ba tare da wanda bai yi shi ba a ce ya yi zunubi ko kuma ya cancanci a zarge shi ba to wannan shi ake kira mustahabbi kenan don kabar mustahabbi a alwala kaga ba a cewa alwalarka ta rushe ko za a zarge ka amma kuma in ka yi to ƙarin lada ne sai ce faslun ai haza faslun khabarun ne za a kaddara masa mubtada shine haza haza faslun wannan fasli ne idan an ce alfaslu shine wato wani shamaki wanda zai kasancewa tsakanin baina shai'ai ne tsakanin abubuwa guda biyu sai ce walil wudu'i ya tabbata ga alwala ƙul ka faɗa fada'ilu musahabbai ai wa ƙul ka ka faɗa fada'ilu akwai mustahabbai lil wudu'i da suka tabbata ga alwala ana buƙatar wanda ya zo alwala ya zo da su to sai ce ga adadinsu arba'atun wa mithluha musahabban nan guda hudu ne da kuma misalin hudu hudu ga hudu kaga takwas kenan to ba da dai ya ce samaniya to a babaita sai ya kalle shi yasa ya ce arba'atun wa mithluha ya sa'ilu da haka musahabba alwala guda hudu ne wannan shi ne abin da yake ya zo a mazhaba ta malikiya gazance wanda yake shi ne yake da shuhura ya sa'ilu ya kai mai tambaya wato kamar matsayinka na ɗalibi ka tambayi malam ne to tun da ka ce musahabban nan akwai su ga alwala alwala na da su nawa ne sai ce maka a arba'atun wa misluha hudu ne da adadi irin hudu ya sa ilu ya kai mai tambaya to sai fara jero maka da su ya fara jero maka su ɗaya bayan ɗaya sai ce fa ba'da bismillahi fil bidaya bayan gabatar da basmala fil bidaya a farkon fara alwala wato farkon farawa sai ka ce bismillah to bayan ka gabatar da wannan a mustahabbi shine na farko da ake buƙatar mutum ya zo da shi kamin ya shiga arwallah sai ya ce bismillah ko ba sai ya ƙarasa ba arrahmanir rahim yawwa abinda malamai suka ce za a taƙaita akan shi kenan bismillahi fil bidaya a farkon fara alwallat sai ce abu na biyu bayan gabatar da basmala musahabi na biyu istashibi zikira ka abukaci zama da zikira ambaton Allah ilin nihaya zuwa ƙarshe so da haka da zaran kai bismillah kaga ai ka ambaci sunan Allah ko to ka saka wannan ambaton Allah a cikin zuciyarka ilan nihayati har zuwa ƙare alwala wannan shi ma musahabi don kaka ce bismillah kuma shi kenan sai ka yi watsi da tuna Allah to shi yasa ya kawo maka wannan eh to ana buƙatar wato da ka ce bismillahi to shi kenan tuna Allah tuna sunansa wanda ka buɗe alwallaka da shi to ka abukaci zama da shi har zuwa lokacin da wato ka kammala alwallaka wannan musahabi ne da yawa wasu ba sa kula da wannan sai na gaba waja'al ka sanya wi'a alma'i ka sanya ƙwariya alwala ta ruwa an yami ka gefen damanka to amma malamai sun yi bayani sun ce kwanon nan in ya kasance buɗaɗɗe munfatihan ka ɓasti kamar tasa misali ko wani abu mai kama da wannan ko ƙwariya wadda a buɗe to a nan musahabi ne ka aje ta dama saboda ta fi sauƙin ɗiban ruwa sama da in ka aje ta tun da hagu shi ba a son kana tanawalin ruwa yawo tun da da shi ake share ƙazanta ana buƙatar ka dinga ɗiban ruwa da dama to kaga in ka ce ka aje ta hagu to abin akwai mashakka yawwa tana gefen hagu sannan ka ɗauku dama kuma ka ɗebi ruwa daga can amma kaga in tana nan ɗiba ɗaya za ka yi sai ka zuba ga na hagu amma in ya zamo a rufe kamar buta misali ko shantali ko wani abu mai kama da wannan to wannan sai ka aje shi gefen hagu saboda mi tunda yana da buta to zaka samu yana da tunda a rufe yake zaka samu yana da baki to kaga dama sun aka ka zuba ga dama to kaga sai ka rika butar da hannun hagu sai ka zubo ga dama kaga shi kuma zai fi ma sauƙi to ya danganta daga kwanon na gaba mustahabbi na hudu wajen nibil wudu a an khala'ik kuma ka nisanci yin alwala a wurare na ƙazanta a wurare na ƙazanta duk wurin da adda ƙazanta to ka nisanci yin alwala a wannan wurin shi ma mustahabbi ne alkhala'ik jam'i ne na alkhala'u an gane shi yasa malamai suka ce makaruhi ne yin alwala cikin toilet bayi musamman irin nada wanda ba tsaftatacce ba eh amma in na zamani ne malamai suka ce yana da tsafta sosai ta yadda ƙazanta ba ta tsayi a wurin da an yi fitsari ko kashi ya tafi wani gu daban to wannan ba laifi amma in ƙazanta ko kuma na zamani ne amma ba a tsaftace shi bai da tsafta ba a mofin ɗin shi ba a share shi da sauransu to wannan makaruhi ne yin alwala a wurin shi kuma sun ce hikima saboda yin alwala wuri mai ƙazanta yana bayuwa zuwa ga ciwon wasawasi eh sai ka ga in ka zo anya na sha ruwa anya na kuskure baki anya na yi niyya anya na yi kaza eh sai shaidan ya ta turo ma wayannan abubuwan jiza sai malamai suka ce a samu wuri wanda yake mai tsafta inda shaidan baya halartar wurin sai ka je can ka zauna ka yi alwala musahabi na gaba na biyar wa ƙallilil ma'a kuma ka karanta ruwa shi ma ta ƙalilul ma'i yana daga cikin wato sunnoni a musahabban alwala ba a son ka ɗibi ruwa da yawa yawwa saboda haka sai ka ɗibi ruwa 'yan kaɗan wayanda za su wadatar da kai ba tare da kayi ɓanna ba kuma ba tare da sun wato sun kasa isakka ba to shi yasa sai aka ce ka karanta ruwan musahabi na gaba wa khallilil yadaini ka tsatsefe yatsun hannuwa lokacin da ka zo wankin zira'i to musahabi ne ka tsatsefe yatsun hannuwanka a duk da shi akwai maganganu akwai ibnu sha'ban ɗaya daga cikin malaman mazhabin malikiya to shi ya kawo a kawal guda uku ya ce a mazhaba wasu sun ce tsatsefe yatsun hannu an ruwaito daga maliku cewa wajibi ne dole ne wata ruwayan kuma ya ce an ruwaito cewa a mustahabbi ne kamar wadda mala ya kawo ana wata ruwayan ma an ce a ba sai kayi ba to su da a kawalu guda uku da shi ibu da sha'aba ne ya kawo amma dai abinda al-mashhur wanda an mashhuri shine abinda malam bai faɗa ba ko bai kawo ba shine cewa wajibi ne eh wannan shi ya shahara a mazhaba eh cewa ta khalilu asabi'il yadaini wajibun hmm? wajibi ne ina fata ran gane yawwa amma akwai waɗanda suka ce musu habbi ne akwai waɗanda suka ce ma ba sai kayi ba ina fatar an gane to a to wannan na hannuwa kenan abinda ake nufi da takhalilu alyadaini shine ka shigar da ruwa tsakankanin su na inda ramin nan suke ka tabbatar da cewa ruwa ya gani wa khallilin rijilaini musahabi na gaba na, na bakwai kenan shine ka tsatsefe yatsun ƙafafu aidon kuma misla zaini ko shi ma irin wancan ne guda biyu da suka gabata eh ma'ana kamar yadda e, e, takalilul ma yake musahabi haka shi ma takhalilul yadaini shi ma musahabbi ne to haka ya kawo shi an gane ko to a shi takhalilul rijlaini e, shi dama ba a yi saɓani kansa ba cewa musahabbi ne ba a yi saɓani ba amma haɗe sunan da malam ya yi duka yasa su a layin musahabbai to ba shi ne mashhuri a mazhaba ba almashhur a tsatsefe yatsun hannuwa wajibi ne tsatsefe yatsun kafa shine musahabbi shine yawwa shine musahabbi to haka shine abin da yake ya shahara eh an gane ko to shine abin da yake nufi da cewa misla zai ai kwatankwacin wa'annan guda biyu shine wa khallil yadaini kamar yadda tsatsefe su ishara ce zuwa ga alyadaini zaini din nan ismul ishara ne yana kuma zuwa ga alyadaini to kawai misalin yadda muka faɗa a baya cewa tsatsefe yatsun hannuwa musahabi ne to wai haka shi ma tsatsefe yatsun kafa musahabi ne to amma dai ba shine zance wanda ya shahara ba na takwas wa fissiwaki hakanan dangane da asawaki khaslatun ɗabi'a ce jalila mai girma akwai bukata a yi asawaki amma fa asawakin na ana yin shi ne kamin alwala kamin ka yi alwala in ka nemi ruwa kamin ka fara to sai ka nemi wato abin asawaki itaciya ko burosh sai ka goge bakinka an fahimta? yawwa bayan ka gama sannan sai ka fara ba wai ana yin shi lokacin da aka zo kurkurar baki ba e wannan bid'a ne abinda a kurkurar baki kawai ka sa ruwa ga bakinka ka motsa su da labbanka sai ka tussuwa shi ake kira da kurkurar baki amma abinda wasu ke sai su haɗe gaba ɗai sai su sa yatsa suna goga suna sa ruwa suna tussuwa to ba haka aka ce a ba rashin fahimta ne yawwa in ba ka da ice ba ka da brush to sai ka sa yatsanka ka goge in ka goge haƙoranka to sannan sai ka fara alwala lakin nahum duk da zama ne ɗabi'a mai girma sai dai su malamai adduhu sun lissafe shi fil fadila sun ce musu habbi ne wa in kana wasu mazahib su suna cewa sunna ce an gane ko yawwa suna suna faɗa kamar al'imamu shafi'i shi ya ce sunna ne an fahimta ko yawwa to da ya ce adduhu yana nufin malamai na mazahaba sun tafi kan cewa ne a sawaki kamin fara alwala musahabi kuma an so a yi da ice ɗanye ga wanda suka ce ba mai azumi ba in yana azumi to an fi da su ya samu busasshe to amma dai duk ba laifi ba ne ko kana azumi za ka iya yi da ɗanyi sunna ba ta hana ba sunna ba ta hana ba ƙalu malamai sun faɗa fi fi'ilihi dangane da aikata asawaki sun ce akwai ridwa'ullahi samun yarda Allah duk mutumin da yake ƙoƙarin asawaki to zai samu yarda Allah insha Allah. Abu na biyu fa'idarsa ta biyu wa muzhibun yana tafiyar da rawa'ihal afwahi wato warin bakuna wanda bai da daɗi. Saboda shi baki yana da matsala. In an ci abinci ya canza, in ba a ci ba ya canza. in an yi magana da yawa ya canza in ba a yi magana ba aka daɗe ba a yi magana ba kuma ya canza to dole sai ana yi ana asawaki to in kana yi to za ka ga da wuya ka samu wani wari yana fita daga bakinka ballantana haka zo cikin jama'a mutane na kyankyaminka ko wakila an faɗa wakila an ce fi takhalili sha'arin lihiya wajen tsatsefi gashin gemi fardun cewa wajibi ne hmm? da ka zo wankin fuska to wasu sun ce dole ne gashin geme sai an tsatsefe shi ma'ana an shigar da ruwa tsakankaninsa wakila wasu malamai sun ce al'aksu sun ce ya ba dole ba ne musahabi ne eh an so ya zalfitina ya kai ma'abuci kaifin basira ka ji wannan magana da kawo baka ko ka yi aiki da ita ka fahimce ta to anan ƙarin bayanin da malamai ke yi dangane da tsatsefe gashin gemi suna cewa in yana da yawa to ba dole ne sai ka tsatsefe shi ba kawai dai ka shafa masa ruwa a samansa ya wadatar saboda in yana da yawa to akwai mashakka idan an ce duk lokacin da ka zo arwala sai ka tsatsefe shi amma in ba da yawa ta yadda fata na bayyana a ƙasansa ana ganinta to wannan wajibi ne ka tsatsefe shi eh to wannan shine abin da ainihin su malamai suke kawowa a musamman na mazahaba to wannan babi ya ƙare sai makaruhatul wudu'i babi mai bi masa ababen da aka kyamata a cikin alwala ma'ana mai alwala ya nisance su fasulun ai haza fasulun wannan sabon fasali ne sai cewa makaruhatun akwai wasu makaruhai ababen kyama lil wudu'i ga alwala kenan ba komi ake son ka zo da shi ba kamalahu sharɗin wa mujibatu kamar yadda alwala yana da sharaɗi ko yana da wajibai to haka yake da makaruhai. Addabin Rushidin, Ibn Rushid ya lissafe su fi furu'in sabita a cikin wasu rassa sabita waɗanda suke tabbatattu. Ya lissafe su su waɗannan makaruhai ɗin. An gane ko? Eh, da ya lissafe su ya kawo su a cikin wasu rassa. da reshe-reshe da ake magana na abin da ya shafi fiƙihu kuma waɗanda suke tabbatattu daga ciki abin da yake makaruhi ne mala ce maza da abin da ya yi ƙari fauƙa salisa sama ga na uku filma ga suli ga gabar da ake wankewa duk wata gaba da wanke ta ake yi in an zo a rwalla to baka ruhi ne ka wuce wanki hudu ɗaya uku ka kai hudu ko sama ga haka kamar fuska kamar hannuwa ko kafa hmm? gejin abin da za ka yi shine uku don haka aka rawaito daga manzan Allah a cikin sahihul bukhari an kawo sigogin alwala kala-kala ka duba babuka da ya kawo da yake magana akan alwala akwai babi da ya kulla akan alwala shuɗi uku uku ma'ana wanki uku uku akwai kuma riwaya da ya kawo wanki biyu akwai wadda ya kawo kowa wanki ɗaɗɗaya wannan duka an yi haka saboda sauwaƙawa ga al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta yadda ba a kawo abu guda ba an ka ce dole a kai shi za a tsaya to yana daga cikin sauƙin wannan addini to amma ba a ruwaito annabi ya wuce sama ga uku ba to shi yasa malamai suka ce kenan wanda ya zo wankin fuska ya wanke ta sau hudu to ya yi bid'a kuma ya yi makaruhi ha to wannan abin da ya shafi gaba wadda ake wankewa amma abin da ya shafi wanda ake shafa kamar kai ko kunnuwa sai ce wa laisa bai zamo ba fil mamsuhi ga gaba wadda shafanta ake yi kai kenan illa wahida sai shafa ɗaya eh yauwa sai dai suna a lissafi shafa idan ka shafa kai yi baya ka dawo to suna lissafa shi a matsayin shafa ɗaya da ba za ka sake ɗiban ruwa kuma ka sake yin haka ba ka sake ɗiba kuma ka sake yin haka a da ka shafa kai ka yi baya ka sake dawowa to shi kenan duk da wasu na cewa shafan in ka yi baya shine wajibi na dawowa ɗin shine sunna kaga a wurinsu kenan sun raba ya zan biyu kenan eh to amma su malamai mafi yawa na malikiya sun ce duk ɗaya ne da zuwa ɗin da dawowa duka abu ɗaya ne ba biyu ba ne eh wa tukurahu an karhanta allati alaiha za'ida a yi ƙari sama ga ɗaya wajen shafan kai ko kunnuwa ta suka ce wa'yancan hadisai da suka zo a ruwallah annabi sallallahu alaihi sallama shuɗi uku uku shuɗi biyu suka ce ana magana ne kan gabbai waɗanda ake wankewa fuska zira'i ƙafafu su ne annabi yake wankewa uku hawa abin da ya shafi shafan kai to ɗaya yake yi an gane? eh su haka suka fahimta amma akwai wasu malamai sun ce a duka uku uku za a yi in ka fara mai da mai ta uku uku in kuma har da wanda ake shafa kai kenan da kunnuwa in kuma ka fara da mai bibbiyu to bibbiyu za ka yi ko in ka fara da mai ɗaɗɗaya to ɗaɗɗaya za ka yi an gane yawa amma ba a talfiki waga gaba ka wanke ta sau ɗaya waga ka wanke ta sau uku waga ka wanke ta sau biyu ba a yin haka nan abin yana da tsari an gane yawa in ka wanke fuska su ɗaya to duk sauran su ma su ɗaɗɗaya za ka wanke su in ka wanke fuska ka sau uku to duk sauran sau uku za ka wanke su in ka wanke su sau biyu to duk sauran sau biyu za ka wanke su eh haka su malamai suka zaɓa amma shi ma dai akwai saɓani wasu ciya ba dole ba ne kana iya sabawa eh to sai ce wa karihu malamai na mazhaba sun kyamaci a wahidatan filgasli mutum ya taƙaita ga wanki ɗaya sun ce wanda a jahili ko ami to makaruhi ne shi ya ɗauki ruwayar maratan maratan da ga bai zauna makaranta ba ba zai iya tsayawa ya ji tsoron Allah ya kyautata wanke ko wace gaba ba tunda bai yi karatu ba ko ba haka ba to sai suka ce wanda ba wanda ba malami ba ko ko kuma ɗalibi ne amma dai bai yi da gane karatu ba to shi in ya zo dole dai akalla ya ɗau wanki biyu akalla amma kai ta kaita akan me yawwa shi yasa suka ce illa li alimin sai kaga wanda an malami kenan wanda zai iya yin arwalla wanki ɗaɗɗaya to malami ne ba jahili ba kazafin naƙali to haka an ka naƙalto daga malamai eh su haka suka yi tafsili an fahimta ko wal ma'u ruwa ma zada abin da ya ƙari alal kifaya ko saba ga abin da ke wadatar da kai eh rabin ledar fiya wata misali yana wadatar da kai sai ka je ka nemo leda guda misali a gane to fa bid'atu wannan ƙarin da kai bid'a ne to shi yasa masu buɗe honho ɗaya su zo su yi ta zuba ruwa to duk wannan bid'a ne an gane ko kuma masu ci ko buta su zo su yi ta wasa da ruwa wai da suna alwala na duk bid'a ne mutane kala kala ne akwai masu girman jiki akwai masu karamin jiki kai ka san abin da zai ishe ka gwargwadon yanayin jikinka ko ba haka ba yawwa eh karkace in ka zo alwala dole inda wata dauda take sai ka sa ruwa ka goge e to wannan tsafta kake bukata sai ka je kai wanka amma ba wani arwalla za ka tsaftace jikinka ba ita arwalla shai'un ne ta'abbudi abu ne na ibada wadda aka tsara ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi ja'at fi bihar riwaya kuma cewa yin hakan bid'a ne riwaya daga annabi haka ta zo eh to shi yasa malamai suka yi fatawa kan cewa a hakan bid'a ne an fahimta ko? Walma'u ruwa, ma mata min alkhashashi, abin da aka samu daga cikin ƙwari na ƙasa sun mutu a cikin ruwan. Ka ɗebi ruwa, za ka yi arwallah, ko kuma a ka aji ruwanka misali, wadda ka tashi sallah asuba sai kaga ƙwari sun mutu a ciki. waɗanga masu yawo bisa ƙasa misali wayanda ba su da jini ɗin nan irin su ƙuda su sau abin nan sauro na da jini bai da jini sai dai na mutane to da sauransu to sai dai baka misali ya ce fihi ka ƙarabin kamar kunama wa kalfarashi ko kuma fari ko sunge da sauransu sai suka mutu kaga duk ga sunge na ya mutu a cikin ruwa ko fari an gane ko to irin wannan ruwa mala ya ce layi kurahul wudu min ba a kyamace yin arwallah daga gare shi ba amma sun ce idan ƙwaron nan yana da jini kuma har ya mutu cikin ruwan nan to ba za a yi arwallah da su ba an gane ko yawa kamar kusu ya haɗa ciki ɓera ya mutu a ciki to ba za a yi arwallah da su ba amma fara ka gabata da jini kunama ma haka ba ta da jini ko sai ce ƙulbihi kuma ka dinga fatawa da wannan magana wa ma alaika harajin fi shurbi kai hadda sha ma babu laihi kana ya sha abinka ba hana ma ba a to tun da an ce kai yaro Allah min babu aula ka sha eh yawa ba za su cutar da kai ba sha abinka dai eh sai dai in ka ce a kai kana ganin kazanta to wannan kai kai ka hana maka ka ba shari'a ta hana ma ba ita shari'a ta baka dama ta ce ka shanya abin ka a ilmance hakan ba zai cutar da kai ba sai dai in ka san cewa kwaron ya kwaso najasa ne ya saka a ruwan to wannan kaga wani abu ne na daban yawwa yanzu wani abu na ya shigo da shi ba ya fito ne daga karan kansa ba kamar kila shi kyankyasu ya fito daga cikin kashi ko buzuzu sai ya fada sai ya lalata ruwan da kashin da ya zo da shi e to wannan kaga tun da kashi ya shiga ciki to sai a zubar da ruwan ko ba za a sha ba haka nan walma ruwa alƙatiru mai zuba ko mai ɗiga min famid dawabi daga bakin dabbobi waɗanda ake cin namansu irin su shanu raƙuma awaki tumaki an gane ko? To, kila sun gama shan ruwa sai ruwan ya dinga zuba ko cikin butaka ko? Ko ga suturarka ko ga jikinka? Don ana samu ko? Wasu uruha ko sauran ruwan da suka sha suka rage. Ka kawo mata ruwa ta sha ta rage. sai ce fa za ka ma'un tsahiru to shi ma wannan ruwan tsalkaka ne ba na jasa ba ne ana wanka da su na ibada ana alwala ana sha duka aka iya yi da abinka ko ba laifi ba ne allahumma sai dai sun ce idan an fahimci cewa akwai najasa a bakin dabba ɗin yawa kamin ta sha ruwan ta je ta ci najasha najasa sai ta zo kawai ta jefa bakinta ciki sai ta lalata ruwan to wannan sai a zubar da ruwan a nisance su amma dai in bakinta lahiya lau yake ta sha ruwa ta ƙoshi ta rage to za ka yi amfani da su an gane ko wa'adda fil makaruhi ko wa'udda malamai sun lisafe an lisafe fil makaruhi cewa yana daga cikin abin da an makaruhi ko sai ce kullu ma'in wa udda fil makaruhi kullu ma'in an lisafe shi cikin makaruhi cewa duk wani ruwa musta'amalin da wani mutum ya yi amfani da shi wajen ibada wani ne ya arwalla ko sai aka tara ruwan da ya wanke gabansa to wannan ruwa shine musta'mal can da lokacin da akwai wahalar ruwa ko wasu wurare da adda wahalar ruwa haka ake yi sai a ɗan samun ruwa ga ɗan botiki haka ko kwano kaɗan to da shi kowa zai zo ya yi a rulla da shi saboda babu wadatar ruwan da za a ce kai a baka taka buta wancan ma a baya tashi wancan ma a baya tashi eh babu wannan wadata a wasu wurare ko a zamanin da suka gabata da ana ya kawo ruwa kofi ɗaya sai ka ga mutum goma sun yi a ruwan da su e to don wani ya zo ya yi arwala ya wanke fuskarsa da hannayensa da ƙafafunsa sai aka tara ruwan to ba ba a so kai ka zo ka yi arwala da su ba ba a so haka ba sun ce maka ruhi ne amma inda suke maka ruhi khalin min al'azai idan zan sun kubuta daga ƙazanta ko najasa. Ila ƙazami ne akwai ƙazanta da gumi da sauran abubuwa ta tare da shi da ƙura. Kaga ai sai a hankali, ko? Sai irin wannan dan ya tara ruwan gabansa kaga to anan sun koma haramu. Ba za ka yi amfani da su ba. Amma in yana da tsafta a jikinsa, tsatsatsab yake dan kwalliya ne to babu kunu ta fuska haramun amma sai dai makaruhi ne shi ma sun ce yan akwai wasu in ga wasu su gairu musta'amalin su yanzu aka ciro su daga rijiya ko famfo ko gulbi to makaruhi ne ka bar su ka je ka yi amfani da wayancan amma mutum ya rage ruwa ga buta wannan ba musta'amal ba ne shi bai cikin abin da ake magana kansa shi lafiya lau yake ba makaruhi ba ne kuma ba bai da bambanci da wanda an ka ɗebo daga rijiya an gane yawwa ana maganar ka ka wanke gabanka cikin kwano sai madadin ruwan ya zuba a ƙasa sai ya taru a kwano to wannan da an ka tara shi ake kira alma'ul musta'mal to shine in akwai wanda yake gairul musta'mal to sai suka ce makaruhi ne da sharaɗin halin min al'azai in ya wufinta daga ƙazanta ko najasa ina akwai najasa ya zama haram sannan in babu waninsu to kuma ba makaruhi ba ne wa yi kurahul wudu'u an ƙyamace yin alwala ko ƙul ka faɗa fi aniya a cikin ƙwariya min zahabin wadda aka ƙera ta daga zinari duk ƙwariyar da aka ƙera ta da zinari to malamai sun ce makaruhi ne a sa mata ruwa a je a yi arolla da ita ko buta ko ƙwariya ko kwano ko ma me au fiddatin ko kuma azurfa wadda an yi ta da azurfa musawiya kuma wanda yake abin daidaitawa ma'ana ba a haɗa azurfan da wani abu ba e, akwai butar da zaka ga kila saman tana an kaɗan yi mata ado ko bakinta da ɗan zinari haka ko azurfa amma sauran kila tagulla ce ko wani abu na daban to wannan ba komai za ka yi aron ladishi abin da yake gaba ɗayansa daidai wa da azurfa ne ko kuma zinari to shine ake magana cewa makaruhi ne a yi alwala da shi ko wanka waƙila fihi innahu haramu waƙila an ce innahu haramun kai ma haramun ne kinan cewa makaruhi ne wata riwaya ce a ɗayan riwayoyin an ce haramun ne wa misluhu kuma yana cikin kwatankwacin alwala a sharabu sha kenan shan ma shi ma makaruhi ne a wata fatawan haramun eh yawwa wata'am haka sa mai abinci a ci shi ma haramun ne duk kwanon da aka yi shi da zinari ko ƙwaryar da aka yi ta da zinari ko azurfa to ba a sa abin sha sha ba a sa abinci a ci wasu sun ce haramun ne wasu sun ce makaruhi ne kuma zaman sa haramun shi ya fi ƙarfi ta fuskar nassi idan mun kalli nusus na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo abin da ya fi zama zahiri shine haramci Eh, ba za a yi a alwala ko a sha abin sha musamman dai ci da sha Hmm? to ba za a yi ba nan za mu kwana insha Allah Eh, mun dawo sai mu ci gaba mu tashi nawaƙidul wudu'i abubuwan da za su walwala alwala kenan nan za ka kaddara kayi alwala amma zai iya yiwa kamin ka gabatar da sallah to a samu wasu abubuwa waɗanda za su za su walwale maka alwala ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته